أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قيل للذين ظلموا على الفلك هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون sannan sai a gaya wa waɗannan azzalumai sai a ce musu a zuku sai ku ɗanɗani azabar khuldi wannan azaba ta har abada ba fitowa uzubillahi hal ku zauna shin akwai abin da aka saka muku ne ai ba sa aka muku da komai ba illa ma kuntum tasibuna sai miyagun ayyukan da kuka aikata da su ne aka saka muku
ويستنبئونك حق هو قل ربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين
wa yastanbi'unaka haqq qul wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin sai sake tambayan ka suna neman ka ƙara bayani ka ba ka ƙara shin abin da kake waɗannan ko duk gaskiya ne cewa Allah ne ya aiko ka cewa a bar hoton dodo cewa in an mutu za a tashi cewa in an bi ka za a shiga wani abu shi aljanna mai daɗi in ku ba ta ba za a shiga wuta a sha azaba ba iyaka shin gaskiya ne a haƙƙun hu gaskiya ne maganar labari kul i ka ce e kamar yadda ake wa da hausa i da larabci ma i haka ne i a haƙƙu kul wa rabbi na rade da Allah haka yake gaskiya ne innahu wallahi la haqqun duk abin da na faɗa muku wallahi gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam duk abin da na faɗa gaskiya ne duk abin da ya aikata gaskiya ne duk abin da ya hukunta gaskiya ne komai nasa gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam amma antum mu'jizina ko ba za ku ba inda za ku je ku tsere wannan azaba in ba ku bi ni kun bi Allah ba ba inda za ku je ku tsere wannan azabar da nake faɗa muku ولو أن لكل نفس ما وقعت ولو أن لكل نفس ما كسبت zalamat ma fil ardi laftadat bih ولو أن لكل نفس ما ظلمت
wal ولو wal أن لكل نفس zalamat ma fil ardi ما laftadat bih كسبت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون إن أنجي لاهرة duk waɗanda aka yi musu gargaɗi ba su bi annabi sun zama musulmi ba ko kuma sun bi annabin amma suna yin ganin damansu na son zuciya da shaidan To, in aka nuna musu azaba, da za a ce za a cika duniyan nan da zinariya mil'ular da zahaban, a cika duniyan nan da zinariya ce duk tasha ce, amma a ce masa ya ba da wannan zinariyar za a fanshe shi daga azaba, kai ko da yana da wani ƙari ma zai ƙara don a fanshe shi. Wasarun nadamata, sun ga nadama a fili sun ɓoye a zuciyarsu don kar mabiyansu musu dariya, ko ba sun bayyana nadama da, da sun sani, da na sani, malamai sun ce wai da na sani iri hudu ne, akwai na yau kaɗai, akwai na shekara guda, akwai na iyakar rayuwa, akwai na har abada Allah kiyaye. nadamansa rana ɗaya za ka yi tafiya ne a- dakata a baka abinci dakata a ina sauri dakata a baka abinci a ina sauri kai sauri ka bar cin abincin ka tafi da ka je can inda yunwa ta kama ka nemi abinci ka rasa sai ka ji ka- da na sani da na tsaya na ci abincin da aka cin nan to shine da na sani na wuri ɗaya kenan da na sani na na shekara kuwa kai manomi ne amma lokacin shuka sai kai tafiya aka yi ta shuka ba ka nan wannan shekaran dai baka yi shuka ba to in kaka ta yi abin da ake samu da abin da kake samu din nan baka samu ka ce da na fi tafiya da nayi nan lokacin shuka da ban yi ba to nadaman shekara kenan nadama rayuwa gaba ɗaya kuwa Allah ya haɗa ka da muguwar mata kuma ba rabu ba to shi ne nadama rayuwa kenan nadamar har abada kuwa kafirci ko zalunci wanda ba tuba ba shi ne nadama ce annar abada duk Allah kiyaye mu وأسرنا الرحمة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط ألا يعرف كنتي سكانينسو da adalci hukunci irin nasa na gaskiya wa hum la yuzlamuna ka riga ka san dai inna Allah la yuzlimu nasa shay'an kamar yadda muka karanta baya nan kusa Allah baya zaluntan bayansa da komai duk abin da ya samu to shi ya rikito wa kansa abin balle ma Allah yana rarragewa wa asabakum min musibatin bima kasabat aydikum ويعفو عن كثير duk abin da ka gani ya same ka na musiba na bala'i to kai ka jawo abin an rage ma kar ya faɗo maka duka
ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا haka lamarin yake ma fi samawati wa ma duk abin da yake sama da ƙasa duk gabaki ɗaya na Allah ne mulkinsa ne shi ke tasarrufi da da komi ikonsa ne yana hannunsa ko bai hana ya mallaka waɗansu gidaje, ya mallaka waɗansu dabbobi, ya mallaka waɗansu garuruka, ya mallaka waɗansu ƙasa ba, amma duk dai mulkin da wanda aka ba din da abin da aka ba shi duk mulkin Allah ne. Ala inna lillahi ma fi samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqq. Ana nuna maka kai kanka yadda ka rabu da Allah da aikin Allah don neman abinci. Duk abin da yake duniyar nan na Allah ne. karka yadda ka rabu da Allah ka rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don neman kuɗi duk abin da yake duniyar nan na kuɗi yana hannun Allah in ka shirya da Allah komai zai kyau ana nuna maka in mulki kake nema karka yadda kai faɗa da Allah wajen neman mulki din nan komai na sama da ƙasa na Allah da shi kadai ne mai bayarwa in ya bayar ba mai hanawa in ya hana ba mai bayarwa duk ana jawo hankalinmu ne ana gaya mana abin da ya kamata mu ka rabu da komai ka kama Allah to ka samu komai kenan amma in ka rabu da Allah duk abin da ka kama baka baka samu baka samu ba ala inna lillahi ma fis samawati wal ard a inna wa'dallahi haq idan musulmi ya tashi neman duniya sai shi dan ce ya kana wannan abin da kake nema ba kayan mu ne wanda Allah ya sa hannun mu ka zo mu daidaita don ka samu ce ni ina musulmin daidaita shi a'udhu billahi ina a to baka son duniyar kenan to ina so mana gashi na sa gaban na nema to na ce ka zo mu daidaita abu ne Allah riga ya sa shi a hannunmu ka zo mu daidaita to an da daidaita da kai na jefar da addini na kenan ja to ni din mai na jefar na samu wannan matsayi ba addini na jefar na samu wannan matsayi ba ka zo mu daidaita ja shi dai ba zai bishe dan ba a'udhu billahi biye duniya har da neman duniya sai ya bishe dan a'udhu billahi kai kana so kam ina so mana amma ni dai ba zan bi ka ba kana shedan ina musulmi ba zan bi ka ba to shi kana yanzu abinda zamu yi ka bani jinginar idonka da kunninka da hankalinka tunda wancan din bai yiwu ba to ka bani jinginar idonka da kunninka da hankalinka to wannan kam zan iya to sai aka miƙa sai mutum ya miƙa wa shedan hankalinsa da idonsa da kunnensa in dai ya karba ya karbi wannan jingina kasa duniyar a gaba neman duniyar a gaba to duk abin da aka gaya maka na gaskiya ba za ka je ba don kunnen baya nan yana wurin jingina to jin shaitan ko duk abin da aka nuna maka na tsoro ko na abun mamaki ko na ikon Allah ba za ka gani ba don idon kai na wurin jingina a wajen shaitan ko duk abin da aka gaya maka wanda hankali zai kama hankalinka ba zai kama ba don baya nan yana jingina a wajen shaitan saboda haka ne kake ganin mutane akan neman duniya suka rabu da Allah suka rabu da addininsu ka ji mutum ya ce wallahi abin nan da na sa a gaba in dai aka ce ga abin da zan yi in samu wannan abu ko mene ne ko mene sa zan yi a baran kai da bi kana musulmi ka duba a duba ne Allah ya kiyaye mu mai da hankali abin da yake gaban mu mai karfin gaske ne Allah ya kiyaye ala inna lillahi ma fi samawati wa ala inna hadha Allah haq ka sani kuma alƙawarin Allah na gaskiya cewa man amil salihan fa li nafsihi wa nasa fa alaiha duk wanda ya aikata alheri alheri na nan yana jira sa duk wanda ya aikata sharri kuma sharri na nan yana jira sa wannan shine alƙawari ka san wannan alƙawarin ga gaskiya ne walakin na aksarahum la ya'lamun amma yawancin mutane ba su san haka ba
هو يحيي ويميت وإليه ترجعون wa yuhyi wa yumiit wa ilayhi turja'un ko shi Allah nan huwa shine yuhyi mai rayawa wa yumiitu shine mai kashewa wani kuma abin da yake yasa yake jin tsoro wato ba wai neman kuɗi ko neman mulki bane yana tsoron kar a kashe shi ne ya Allah shine mai kashewa shine mai rayawa ba komai ka bi Allah duk abin da ya same ka ya same ka can wajen Allah ba komai wa yuhyi wa yumiit wa ilayhi turja'un da karshe kuma kowa zai koma ga Allah ne a nuna masa irin aikinsa ya kamata kai kyakkyawan aiki ka samu kyakkyawan komawa wajen Allah
يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس يا ku mutane ubangijinmu ne ke kiran mu da wannan suna ya ku mutane qad ja'akum maw'izatun min rabbikum haqiqa wa'azi ya zo muku daga ubangijinku wato annabi da alqur'ani wa'azi ya zo muku daga ubangijinku wa shifa'un lima fis suduri kuma an kawo muku magani mai warkar da ciwon da yake cikin zuciya wa hudan an kawo muku shari'a wa rahmatun an kawo muku jin kai liqaumin yu'minuna amma ga mutane masu imani anan mau'izatu min rabbikum wa'azi daga Allah ubangijinku shine maqamul islam wa shifa'un lima fi sudur shine maqamul iman wato an gyara zuciya kenan da imani an warkar da duk miyagun cuta na girman kai da da da da, da wa- abubuwan da ba a so na kafirci ko fasikanci ko zalunci duk a cikin zuciya suke kamun su fito wajen gabobi an gyara su saboda imani maqamul imani kenan wa hudan wa rahmatun da shiriya da rahma ko maqamul ihsani kenan to inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin Wa- ga ga shari'a kenan ga dariqa ga haqiqa a cikin aya daya قد جاءتكم موعظة من ربكم شريعة وشفاء لما في الصدور دريكا in ka istighfari da yawa kai salatin annabi da yawa kai la ilaha illallah da yawa zuciya za ta warke dama ubangiji ya ce wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha da dabla man zakkaha wa khaba man dassaha yace ya rantse da ikonsa da ya lici dan adam zuciyar dan adam fa'alama hujuraha wa taqwa yayi mata ilhamin fajirci da ilhami na na tsoron Allah sai wanda ta dauka wanda ta sa ta dauki da ilhama na tsoron Allah to sai a gyara ta a wanke ta sai ta zama ta ji tsoron Allah wattaqullaha wa yu'allimukumullah sai ga mutum yana samun ilimi daga Allah ittaqullaha jallakum qadara in ka ji tsoron Allah Allah da kansa zai baka ilimi wanda babu shi a bakin malamai ko a littafi kuma gaskiya ne ilimi shi na kirgan ilimin ilhama fa alhamaha fujuraha wa taqwaha na tsoron Allah kenan wattaqullaha ilmukumullah in ko na fajircin ne wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa idatumu innakum la mushrikun sai ka yi kai aboki da shedanun mutane su haɗa ka da shedanun aljannu maka wahayi a cikin zuciya wasu wasi da Allah rabu da malam fa wai sun ce kaza to Allah su din kaza kaza kaza kaza sai su kawo jayayya yadda za su rushe gaskiya to ka yi ka gamu da wahayin shedanu kenan wanda shayadina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum Ah, maganan dariƙa ah, shehu dan hodiyo shine yayi mana tajdidi a wannan ƙasa shi shehun ɗariƙar ƙadiriya ne kaninsa Abdullahi shehun ɗariƙar ƙadiriya ne ka duba tasawufancinsa da ma'arifarsa a cikin littafin Zaminanul Mannani ɗansu wato ɗan shehu ɗan hodin Muhammad Bello shi da shehu ƙadiriya ne da ƙarshe bayan shehu ɗan hodin zuwan da ya ajiye Umar Rufuti a Sokoto ya karɓi Tijjaniya to anan duk mutumin da yake cewa ɗariƙu kafirci ne to bai sani ba ne domin komin iliminka akwai ilimin da yake sama da naka wa fawqa kulli zi ilmin alim idan mutum ya faɗi haka dukkan da domin na jana faɗa a cikin tafsiri ana ce ɗari ko kafirci ne ga aya da ta faɗa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tusbula wannan ba gaskiya bane wai a duba sharhin littafin kaza kaza duk an duba za a samu maganar ɗari ga ciki ba sai dai milal da nihal saboda haka sai mutum in zaka iya magana ka ce maza alga ta malam shi kan duk abin da Allah ya saukar wa annabi Muhammad ka haddace shi ka san shi ko akwai wanda baka sani ba idan akwai wanda baka sani ba to dariqa ta waliyyi tana ciki in ko duk ka sani duk abin da baka sani ba ƙarya ne babu shi a musulunci to wannan kuma kai ga dai babu ne a duniya ba ta yin irin ka ba wanda duk ilimi na addini ya san shi ba ba ta yin irin ka ba kowa dai Allah ya sanar da shi abin da ya sanar da shi wanda bai sanar da shi ba shi ya fi yawa ko ga kulli zai ilmin alim komai ilimin ka an fi ka ilimi saboda haka bar mutane su zauna lafiya a daina kafirta su an yi magana an yi magana amma har yanzu ba a daina ba cewa ɗariƙu kafirci ne ga aya ta faɗa wa annaha za su daɗi musulmin fatar ya ta musu gura ga kuma inda da fara kudi na wakano shi'an nastafi mishi duk wannan ba a fassara ayar yadda take wajen malamai ba wajen makiya waliyai haka take wajen su su da yake dama suna kin waliyai suna kafirta su amma a ilimin duk duniya babu inda ake samun haka in ba najidu ko kwa rasulun su a cikin da suka watsa duniya ba da Allah a bari mu zauna lafiya kowane musulmi a bar shi musulmin sa abinda baka sani ba in ya dame ka nemi wanda ka sani ka tambaye su fasalwa da zike in kuntum la ta'lamuna dama an ce ku tambaye mu ne malaman mu za ku tambaya duk abin da ya dame ku an ce duk abin da ya damu mutum ya tambayi malamanmu malamanmu su ne ahlul zikiri fas'alu ahlul zikiri ba ce fas'alu ahlul shatmi ko ahlul sabbi ba fas'alu ahlul zikiri duk abin da ya dame ku wanda ku sani ba to ku tambayi malaman zikiri ma'abuta zikiri za su gaya muku domin duk abin da aka nema a qur'ani ba a gano ba a sunna ba a gano ba to in an koma wajen masu zikiri ahlul zikiri to za a su gano shi a cikin alkur'ani Allah zai nuna musu an tambayi imamu shafi'i na kuka samu mun san dai alkitabu was sunna to ina kuka samu kuma ijma'ul ummati kawo hujja me hujjar ku ta ijma'ul ummati wai ta haduwan kan malamai don haduwan kan malamai ba nasi ɗaya bane ba qur'ani ake samo shi ba hadisi ba a haduwan kan malamai ina kuka samo shi babu shafi'i ne ma ya ne ma ya rasa sai ya shiga harwa yana karatun Qur'ani yana karatun Qur'ani yana sai ya zo ta da aya man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla nuslihi jahannam wa sa'at masira duk wanda ya saba wa manzon Allah bayan bayani ya zo masa shiriya sun zo masa amma ya saba manzon Allah wa yattabi ghayra sabilil mu'min dauki wata hanyar sa daban ba irin hanyar haduwan kan musulmi ba nuwallihi ma tawalla sai mu jibintan masa da abin da ya jibinta shine na fita jama'a din wa nuzulihi jahannam daga can sai mu tura shi cikin jahannam wasu almasira ba ko ma ta yi muni sai gaya mutane yau kun samu hujja ga aya nan wa shagiyar rasul ita ce ayar hujjar gamuwan musulmi sai aka samu ko wani wuri annabi ya ce la tattabi ummati ala balada al'umma ta fata haduwa akan bata ita al'umman gaba ɗayanta masumiya ce amma ba kowane mutumin ta ne masumi ba ba za ta duk gaba ke da ta zama a cikin bata ba idan mutum ya ce duk ɗari kun waliye kafirci ne to ba mu ba musulmi kenan a Najeriya sai shekara talatin din nan da suka fito aka kawo wannan sabon addini to nan ne ana duk duniya ana zuwa haji kafiri ba a barin sai je haji malaman ɗariƙun su ne manya in an je taro wajen rabida saboda haka don Allah don annabi idan abin da mutum bai sani ba kar ya magana a kai sai ka je yana cewa ni ba na son ceton kowa sai na annabi ba na bin ɗariƙar kowa sai ta annabi ya ai ko shugaban kasar nan kace ba karban kayan gwamnati sai a hannunsa za ka sha wahala annabi sallallahu alaihi wasallama ne mutum ya tara da ce sai ya je wajen annabi tukun ya samu ceto ba ruwansa da sahabbai ba ruwansa da waliyyi ba shi dai wajen annabi kawai ke son shi da sannu to da Allah da annabi bari mu zauna lafiya kowa yayi karatu irin iyakan iliminsa in an wuce iliminka ko ka nema a gaya maka ko kuma kai shiru kamar yadda sai na mawari yake cewa la adri man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut saboda haka a tambayi manyan malamai a je sakkwato a tambayi littattafan ɗan wodo da littattafan bello a je wando a tambayi littattafan za a ga maganar ɗariƙu da yadda suke yabonsu da yadda suke takama da su da yadda suke tarbiyya yadda ɗan wodo ya sa ɗansa da abdullahi bin tarbiyya suka yi tarbiyya a hannunsu a duba cikin ida wanda suke da sauran littattafan su ma ce duk ƴan ɗariƙa kafirai wannan babban magana ce.
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Ubangiji ya ce washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun idan Allah ya maka ni'ima ko ya yi muku ni'ima lalle ku gode wa Allah in dai da gaske kuke ku bayin Allah ne masu bauta masa in ya muku ni'ima dole ku yi godiya saboda wannan ayar nema aka sunnanta idan mutum ya yi aure ya yi walima manzo Allah da kansa ya ce aulin aulin aulin wala bishatin kai walima ko da da akuya saboda ka gode wa Allah da baka da mace yau Allah ya baka mace ka gode wa Allah wannan ni'ima ce ko kuwa da ɗaya ce ka yi samu ta biyu ko ta uku ko ta hudu in haka kuma idan mutum ya yi wani gidan da bai taɓa gidansa ba ya kira ta ce mu zo mu a bude mini gidana haka kuma in mutum Allah da shi sarauta a yanka dabbobi a sa rana a ce za a bashi sanda wato ya gode wa Allah Allah ya bashi mulki an yi hasudunan nasa alama atihu la yafdi fa qadatina ala ibrahim al kitabu wa hikmata wa atina mulkan azima mulki abu ne abun alfahari tunda Allah ya ba mutanen ƴaƴan jikokin annabi Ibrahim wannan mulki. Ha kuma idan Allah ya sa ka sauke Qur'ani a yi taro a yi maka sadaka. Sayyidina Umaru lokacin da ya ƙare haddan surar bakara ya yanka dabbobi ya yi ya yi sadaka tun murna. Ha kuma in za a yi saukar Qur'ani ko saukar tafsirin Qur'ani abin da ya shafi Qur'ani ko kuma maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ji kun bi fadlillahi fadlillahi anan babban falalan Allah ba kaman Qur'ani don ubangiji ya ce summa awrasna alkitaba alladhina istafana min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi dhalika huwa al-fadl al-kabir huwa al-fadl al-kabir shine babban falala ki al-Qur'ani wa bi rahmatihi rahmar Allah kuma shine manzo Allah kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin abin da ya shafi manzo Allah shine abin da ya shafi Qur'ani ko ya shafi maulidin manzo Allah ko murna da manzo Allah sallallahu alaihi shine yafi kowanne ai murna da shi qul bi fadlillah bi rahmatihi fa bi zalika saboda da wannan ne ya ga da falyafrahu su murna huwa khairun mimma yajma'una murna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam murna da alqur'ani ko saukarsa ko saukar tafsirinsa ya fi duk abin da mutane suke tarawa na bin kunkunan mulki ko bin kunkunan wani wani wani abu ka san in an nada mutum babban makami a cikin gwamnati mutane suka taru ce za za mu karrawa ne ya zama kaza abin da ya samu nan ba shi kadai ya samu ba dukkan mu ne muka samu a taru ayi biki to duk da abu wanda ya shafi wani abu ba manzon Allah ba qur'ani ba to Qur'anin nan da manzon Allah ne huwa khairun shi yafi min ma yajma'una da abin da mutane suke tarawa na kayan duniya saboda haka murna da aihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban abu ne shi Ibrahim yana ce shine bikin da yafi kowane biki a duniya gaba daya shine mur shine bikin da yafi kowane biki idin da yafi kowane idi a duk duniya gaba daya idin aihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma mithluhu min idi qad halla bil mawludi fihi mahalla dhuhali Shehu Ibrahim yana cewa, kullum idi yakan zo ne bayan an ƙare wata Allah ya bada wata ibada an yi sa an ƙare ta sai ai murna gode wa Allah. mun yi sallah mako guda ranar juma'a sai mai da ranar godiyar Allah Allah ya ba mu da mun yi sallah mako guda lafiya lau sai mu gode wa Allah mai da wannan ranar idi haka in Allah ya umurce mu da yin azumi saboda girmama watan da alqur'ani ya sauka domin sauka alqur'ani cikin watan ramadana shi ya bada shi ya wajabta mana mu mu azumi a cikin watan dan girmama watan da ya kunso mana qur'ani ya kawo mana ina ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamun ma'dudat wa man kana minkum hawla karshen shahr ramadan alladhi unzila fihi al-qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min hudayil furqan har zuwa wa man shahida minkum shahra falyasum har zuwa ولتكملوا الإدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون saboda ku gode wa Allah da ya saukar muku da Qur'ani a cikin wannan watan azumin watan Ramadana godiya ne na samun Alƙur'ani a cikin watan. Ta ya tsammanin ka watan da ya kunso mana Annabi Muhammadu da kansa. To saboda haka abin da duk ya shafi addini shi komai girma a wurin Allah. Wa bizalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ibrahim yana cewa ranar an yi sallah mako guda a gode wa Allah mai da wannan ranar ta ƙarshe idi juma'a kenan. In an yi azumi washe gari azumi ya ƙare to in gari ya waya fita bayan gari aiwa Allah kabbarori aiwa aiwa Allah kabbarori a gode masa wa tukmilu iddata wa tukabbiru Allah ala ma adaikum wa la'allakum tashkurun su ne kabbarorin da muke yi na idi na godiyan Allah Allah ya sauka mana da alqur'ani ya umurce mu mu gode masa da idin azumi mun yi azumi mun kare lafiya mun gode wa Allah ya zama ranar idi a kira taron duk duniya gaba ɗaya ko ina aiko wakilai a zo a ga garin da aka gina wa Allah ɗaki a zo a ga garin da aka haifi Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a zo a ga garin da aka saukar da Qur'ani shine haji ana kiran kowa da kowa wanda bai samu zuwa su turo wakilan su shine haji idan an zo an taru an ji an hau arfa din nan da an hau arfa in gari ya waye sai a gode wa Allah Allah ya kira mutane sun zo sun samu hawan arfa yau idi ne to duk ma duk duniya kowa ma wanda samu iko ne ya yanka dabba don ya karrama bakin Allah wanda suka sauka jiya daga Arfa shi da ake yin idin sallan lahiya ce wace duk waɗannan haka ne amma ai idin samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowane idi saboda haka ake girma wanda suke son annabi suna yin maulidi don son annabi sallallahu alaihi wasallam وروايتم ما أنزل الله لكم من رزق وجاءتم من حرام وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل رأيتم كتنبيه يا رسول الله كافر مكة ma an lakum min rizqin arzikin da Allah ya saukar muku ya saukar da ruwa ya tsira muku da abinci ya da raya muku dabbobin ku mata allakum wali an'amikum arzikin da ya baku wa ja'altum min haraman wa halalan sai kuka kagi haram da halal a cikin dukiyar da Allah ya baku قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما يزعمون الله افتراء على الله sun haramta abubuwan da Allah ya azurta su fi Allah ƙarya Allah kam ma jarallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ha Allah bai faɗi wata akuya da aka haramta sunanta kaza ba ko wani raƙumi sunansa kaza ba ko ko wata tinkiya sunanta kaza ba a'a duk Allah bai haramta ku kuka sa musu waɗannan sunayen kuka haramta su kuka ce waɗansu kuma halal ne waɗansu kuma haram ne wannan rabon Allah ne wannan rabon dodo ne to wannan duka ku kuka kuka wa Allah ƙarya Allah bai faɗa ba in kuna so ku san menene Allah ya haramta ku dawo ku ji wajen Annabi Muhammadu ya gaya mu ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq la nadu wa iyyakum wa la taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wala taqtul nafsa allati harrama Allah illa bil haqq har zuwa karshe annabi a bakinsa ake jin halal da haram maganar dariƙa haramun ne ko kafirci da Allah ne ya faɗa sai mu je Qur'ani wanda wadanda kuma ɗarikatu tijaniyatu wal qadiriyatu wa salatul fati ba zai faɗa ba ne in da shi yaron ka zai faɗa ko yadda yake wani wadanda kuma maitatu wad dam wa lamul khinzir wa lil ghayri allahi bi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nabiyatu wa kala sabu ila ma zakaytum wa ma zuya lil nasubi ai zai faɗi hurmat alaikum ɗarikatu tijaniyatu wal qadiriyatu wa jawharatul kamal bai faɗa ba yaftaru Allah ya kari ba ba ta mu laƙiru duk abin da Allah ya haramta ya faɗe shi da sunansa wanda bai faɗa ba annabi ya isar zaka ga dasana wali an wali an wali an rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala at-tariqatu tijaniyatu shirkun at-tariqatu qadiyatu kufrun ya faɗa bai faɗa ba to bayan Allah bai haramta ba annabi ya haramta duk wanda ya zo ya haramta abinda ya Allah bai haramta ba balle ma menene haramci a'udhu billahi minash shaitanir rajim wane ne yace ayi Allah bai za karatu alqur'ani fasil billahi minash shaitanir rajim sai bismillahir rahmanir rahim wa yace ayi bismillah Allah ne yace ikra bismi rabbika sai fatiha Allah ne yace fa qayyuma ta yasmi alqur'ani sai istighfari Allah ne yace wastaghfiru innaka kana tawwaba sai salatu salatin annabi Allah ne yace sallu alaihi wa sallimu tasliman sai la ilaha illa Allah ne yace wazkurullaha kathiran la'allakum turhamun sai bin malami ya koya maka hoton Allah Allah ya ce wata bi sabila man ana ba ilayya to ina ka wuce cikin wannan dariya yi salil zalimi na bada to wannan dai duk wanda yace kaza haramun ne Allah bai faɗa ba kaza halal ne Allah bai faɗa to lalle yayi wa Allah dariya wai wai in kai yanka saboda birthday ko saboda maulidi wannan shirku ne ka a duk wannan ƙarya ne duk abin da kai yanka da bismillah in dai ba su irin a su alade ne ba halal ne sai ka ci ko ko ba ko ka yankawa muna jin Allah Ibrahim na yankawa bakinsa bujumai ko alade ka hadin zai Ibrahim al-mukarrami din da kalwari fa qala salamu alaikum farana ila fajabi il samini ko anidi to a daina yi wa Allah ƙarya abinda Allah ya haramta a bashi ya zama haram abinda Allah ya halatta ya zama halal amma a daina hada mutane fada abinda baka sani baka tambayo da suka sani su gaya maka Kuɗa Allah azina lakum wai kaza halal kaza haram din nan da kuke faɗa na wajen abinci ko na wajen dabbobi Allah ne ya muku izinin ku yi haka am alallahi taftarun ko Allah kuke wa ƙarya kaza haramun kaza halal Allah yana cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru Allah alkazib innal ladhina yaftaruna Allah alkaziba la yuflihun Allah ce bai yadda wani ya nuna wani abu ya ce haramun ko halal ba sai ya samo daga Qur'ani ko daga hadisi kuma da sunan abin ba rada masa suna za a yi ba wala taqulu lima tasbihu al-kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala al-kadhib inna alladhina yaftaruna ala al-kadhiba la yuflihun duk wanda ya haramta abin da Allah bai haramta ba yayi wa Allah ƙarya duk wanda ya halatta abin da Allah ya haramta yayi wa Allah ƙarya kuma zai gamu da Allah وما ظن الذين يفترون إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وي wannan da suke kaga wa Allah ƙarya abinda bai faɗa ba su ya faɗa abin da yace halal ne su ce haramun ne abin da yace haramun ne su ce halal ne su yi Allah kare me suke zato ne ran da za su gamu da Allah wa ma zannu allazina yaftiruna Allah kaza yawmal qiyama me suke zato ne masu yi wa Allah ƙarya ina ranar tashin kiyama inna Allah la zu fadlin ala nas abin da yasa Allah ya kyale su su ne wa Allah ƙarya bai daina ba su iskan shaka ko ruwan sha ko arziki ko abinci ko zaman lafiya ba a'a falalasta ce fallarsa ce yake musu amma fa ranar kamo in ya kama to zai aji mugun kamo wa ma zannu allazina yaftiruna ala al-kadhiba wal qiyama inna allaha sami allah la zu fadlin ala nas mai yawan falala ne ga mutane tunda bai kama su lokacin da yake su sai lokacin kamo yayi walakin na sarau la shkurun allah yayi wa mutane falala ya saukar musu da ruwa ya tsayar musu da abinci da su da dabbobinsu mata'an lakum wa li an'amikum ya ce kasar ma gabaki ɗaya ya yi da don mu ɗan adam wadar da waza a halin lil anami to ya yi muku wannan ya saukar muku dabbobi ga sunan naku ne shi ya yi muku to don me za ku yi masa ƙarya abin da bace haramun ba ku ce haramun ne abin da ya ce ba halal ku ce hal- halal ne saboda haka walakin na aksarin la shukurun Allah ya yi wa mutane falala amma yawancin su ba sa godiya وما تكون في شيء وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تحيطون به وما يعفو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وما تقول في شعر وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من أمل إلا كنا عليكم شهودا تستفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا غير من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين Allah yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana dukkan mu halittarsa gaba ɗaya mu mutane wa ma takunu fi sha'ani ba ka zamowa cikin kowane lamari, kowane lamari kake ciki ina tare da kai. Wa ma ta kunu fi sha'anin, wa ma ta min in Qur'ani wani sha'ani kake yi daban, ko Qur'ani kake karantawa, saboda girman Qur'ani shi za aka ware shi daban don shi ma sha'ani ne daga cikin sha'anonin da mutane suke aikatawa. Wa ma ta kunu fi sha'anin duk abin da kake aikatawa, kowane lamari kake ciki, ka san fa kana tare da Allah. wa ma tatlu minhu min qur'ani cikin sha'anin abinda kai karantawa na qur'ani wala ta'maluna min amali kowane aiki kake aikatawa ka san ba ina tare da kai inji Allah Allah ne yake gaya mana wala ta'malu min amali illa kullu alaikum shuhudan duk abinda yake ina tare da kai ina halarci da ni da kai a wani wuri na ce wala aqrabu ilayhi min hablil waridi na fi kusa da kai akan igiyar rayuwarka wanda take cikin wuyanka a wani wuri na ce wa nanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tufsirun lokacin da mara lafiyan ku yazo mutuwa na fi ku kusa da shi sai dai ba za ku gani bane to Allah inda mutum yake duka ina tare da Allah in ji Allah duk inda kake kana tare da Allah in ji Allah ma yakunu min nabi salasatin illa wa rabiu ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هم أينما كانوا duk inda mutane suke ko mutum ɗaya ne ko biyu ne ko uku ko hudu ko ko su nawa ne suna tare da Allah duk inda suke cewa Ar-Rahman al-Ashtawi saboda ɗaukakan sha'anin sama a cikin zuciyoyin halitta ake cewa Ubangiji ya daidaita bisa al'arshi amma yana al'arshin kuma yana tare da kowa yana tare da komi masu neman cewa bi ilmihi bi- in yana tare da kowa yana tare da komi bi ilmihi da saninsa a wannan ai tagaitawa ne yaya Allah zai rabu da iliminsa iliminsa yana wani wuri shi yana wani wuri kamar mutum A'a, Allah duk inda kake kana tare da shi yana tare da kai kuma iyar da har yanzu ba wanda ya sai gano ta tarayyan din har yanzu ba wanda ya sai gano yaya abin yake don abin ya shafi zatin Allah tarayya da abu ko ne abin yana gaban ko yana bayanka ko yana damanka ko yana haulinka ko yana samanka ko yana kasanka shine tarayya da abu to wannan duk ya koru ga Allah ya koru ga Allah ya ya koru ga Allah ba a dangana masa wannan jihohin gaba daya an yi su ne domin mu da ba domin sa ba amma ta kunu min sha'anin wa ma tatlu min min qur'anin wa la ta'mal min amalin illa kunna alaykum shuhudan tustafiduna fi duk lokacin da ka fada aikata yin wani abu ka san fa kana tare da Allah to kenan ya kamata ka aikata mai kyau kana tare da Allah ya fi ka aikata mummuna kana tare da Allah shaidun mutane su ganka kana mummuna abu ba ba kyau balle manyan mutane balle kuma Allah da kansa yana tare da kai kana aikata abin da ya hana to ka ji tsoron Allah Allah yana kallon ka duk inda kake in mai kyau ke aikatawa in mummuna ma kana tare da Allah mun wuto cikin surar da muka wuto Allah yana gaya mana annabi ya gaya wa mutane kowa ya tashi ya tsaya ya yi masa aikin kirki duk inda kai aiki Allah yana kallonka annabi yana kallonka mu'minai yan uwanka suna kallonka wa qul imanu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wa saturadduna ila alimil ghaibi wash shahadati wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun amma taddu min min qur'anin ولا تمنع وإن كنا لكم شهودا تستفيضون فيه وما يعلو عن ربك من مثقال ذرة باب أبن ديك بچيوا Allah ya koya manta wa ma ka rabbuka nasiya ba abin da yake bacewa Allah wai mala'ikun da yake sa suna rubuta wai wai ba suna rubutawa ne don koya za a manta ne ba a'a, ba abin da Allah yake manta komai abin da komai da komai yana cikin sanin sa wa ma yazu an rabbika ba abin da yake faduwa wato a mance min misqali zarratin ko abin da ya kaya ya kasa kwayar komayya zarra tam wato abin da ya kankanta duk a cikin halittar Allah wanda da kyar ido yake ganin sa shine zarra in ba hay- akwai hayaki a wuri ba akwai window akwai rana ba za ka iya ganin su ba, amma akwai hay- hayaki da window da za ka ga suna yawo cikin cikin wannan wannan hasken ba abin da yake bacewa daga ilimin Allah in misali da ratin ko da zarra ko abin da ya kasa zarra fil ardi wala fis samai ko a sama ko a ƙasa wala asghar min zalika ko abin da ya kasa zarra din kankanta wala akbar ko kuma abin da ya fi zarra din girma komai yana cikin ilimin Allah wala akbar illa fi kitabin mubin kuma yana rubuce a cikin littafin lawhul mahfuz kuma yana sane a wurin Allah kuma yana rubuce a cikin littattafan mala'iku masu kiyaye mutane
ألا إنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah yana jawo hankalinmu dai ya zama mun san duk inda muke muna tare da shi saboda mu ji nauyin aikata mummunan abu tun da yana kallon mu duk inda muke idan muna yin haka zai mai da mu waliyansa domin al-ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tara makamul ihsani shine kurya a cikin makamun musulunci daga islam na farko sai iman na tsakiya sai ihsan na ƙarshe makamin ihsan ka bauta wa Allah kaman kana ganin Allah sanurihim ayatna fil afaq fi anfusihim ka duba ko ina da ko ina kudu da arewa gabar da yamma sama da ƙasa har kai ka duba duk abin da ka nuna- ka duba zai ju- zai nuna maka ayar Allah kadaituwansa da ikonsa ala inna auliya Allah haka yake inna auliya Allah sun dai waliyan Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun babu tsoro gare su babu bakin ciki tsoro akan abin da zai aku gaba a bakin ciki kuwa akan abin da ya aku ya wuce to duk dai Allah ya ɗaukewa bayansa waliyai sun san abin da duk ya zo daga Allah yake ko abin da zai zo din ma daga Allah yake saboda haka ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun su wane ne waliyan Allah Allah sai yi bayani allazina amanu wa kanu yattaqun masu imani da tsoron Allah su ne waliyan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, ya akan wannan aya sai an- annabi yayi magana yace inna lillahi ibadan laysu bi anbiya ولا شهداء ينبذهم الأنبياء والشهداء لشدة قربهم من الحق ya faɗi dogon hadisi Allah yana da wasu bayansa a ranar lahira annaba in sun gansu suna sha'awarsu shahidai in sun gansu suna sha'awarsu su ku ba annaba ba ne ba shuhada ba ne saboda kusacinsu da Allah suna da kujeru na lu'ulu'u wato ba ta yin tsoro lokacin da mutane suke jin tsoro ba ta bakin ciki lokacin da suke yin bak- mutane suke bakin ciki ya ci gaba da yin bayanin su sai wani balarabin ƙauye ya zo ya yi durƙusa a gaban manzo Allah ce ya rasulullah sif kum lana ka sifanta mana su mana dan mu san su yace hum ah, min qaba'il shatta mutane ne masu kabilu daban-daban yattabi'una ala zikrillahi za su taru akan zikirin Allah ba zumuntar aihuwa take tara su ba ba zumuntar kuɗi take tara su ba zumunta ta soyayyan Allah take tara su su ne idan mutane sun ji tsoro domin suna da zumunta ta soyayya tsakaninsu da junansu innal ladina amanu wa amilus salihati yajalhumur rahman wudda masu imani masu kyakkyawan aiki Allah zai samu soyayya da junansu da kai mutane suna son junansu fiye da uwa ɗaya uba ɗaya saboda son Allah to su ne waliyan Allah wanda sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da umul bushri fil hayati dunya fil akhirah wanda zai zo nan gaba za a yi musu albishir duniya da lahira albishirin su a duniya me albishirin su a duniya ya rasulullahi ce albishirin su ru'ya wato mafarki mai kyau yaraha aw turalahu shi mutumin zai ga zai ga mafarki mai kyau ko ko ne ya gane masa mafarki mai kyau ya gani ya na kyakkyawan warki wallahi na sai na gani na gani na ga annabi cikin mawarki to la hakika an masa albishir ko ko wani ya maza jiya na ga annabi na ganka tare da shi to an maka mawarki mai an maka albishir kenan don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ganshi an mawarki ya ganshi shi dan baya tasawuri da shi saboda haka albishir ake wa mutane na ganin annabi in kaga ka mawarki kaga annabi an maka albishir idan wani ya ce ya yi mafarki ya ga annabi ya ganka wajen annabi dan ma an maka albishir mutane su dage a gyara zuciya dan a samu ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah barrana la qulubihim ma kanu yaksubuna wato abin da yasa zuciyoyi ba sa ganin irin wannan lamari abubuwan da suka aikata ne yaje ya taru akan zuciyar ya bata madubin zuciyar bata gani madubin zuciyar ya riga ya bata wani miyagun aiki daga aka zuba akan madubin baya gani a gyara madubin zuciya da istighfari da salatin annabi da la ilaha illa da karatun qur'ani annabi ya ce li kulli shay'in saqaratun wa saqalatul qalbi zikrullah kowane abu yana da magoginsa da ake goge shi da shi yayi kyau magogin haƙori daban son fefa magogin wani abu daban magogin kayan guga kayan wanki kowanne ne mota ana goge ta komai yana da magoginsa da ake goge shi shi yayi kyau magogin zuciya zikirin Allah in ji manzon Allah wa saqalatul qalbi zikrullah amma in an raba ka da zikiri to an raba ka da Allah in an hada ka zikiri to an raba ka da shaytan an hada ka da Allah idan Allah ya ce ana jalisu man zakarani duk wanda yake mini zikiri ina tare da shi shi ko zikiri komai zikiri ne la ilaha illallah zikiri ne karanta qul huwallahu zikiri ne subhanallahi walhamdulillah zikiri ne salati annabi zikiri ne istighfari zikiri ne karatun qur'ani kowane irin zikiri ne amma malamai suka ce wa ya afdalu wujuhi zikiri bashar biyar umrata huzbi dhuhri amma babban zikirin da baka masa shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam domin in zaka musulunci duk abin da ka kawo Allah ba zai karbe ka yasa ka cikin musulunci ba sai ka kawo wannan kalma sai ka kawo ta da ya bude maka musulunci ka shiga ma duk karatun da ka kawo ba za ka karbe ka ba sai ka faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a rike wannan kalmar a rike wannan kalmar a samu babban rabo
الذين آمنوا وكانوا يحسبون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سوى نيني وليا الله الذين آمنوا وكانوا يتقون wanda suka yi imani suka ji tsoron Allah shi yasa Allah yake gadar musu da karama kudura Allah ce tana wajensa sunanta kudura in ya miko ta wajen annabi da annabawa sai a rage a sa mata sunan mu'ujiza kuma kudura ce wato gagarau daga nan kuma in an dawo wajen wali sai a mai da abun karama amma duk kudura Allah ce da mu'jizan manzo Allah suke aiki a mai da su karama ya ishe ka nan kasar Shehu dan Fodiyo radiyallahu anhu da dan Muhammad Bello da kaninsa Abdullahi da suka yi tajdidi suka ba da tutoci aka je aka rarraba aka yi garuruka daban-daban yanzu abin ya zama jikokin jikokin jikokin su ne ba amma kowane shugaban ƙasa in ya je garin ɗayansu sai ce zai kai gaisuwan girma waje mai martaba sarki amma ba ya kaiwa gaisuwan girma wajen tsohon shugaban ƙasa yana garin kuwa tsohon gwamna ko tsohon minista suna garin kuwa kuma tare da cewa su sarakuna an mai da su karkashin local government har yanzu karama dan goge tana nan tana biyan su tare da tsohon zamani da cewa yadda suke a yanzu ba haka kakanninsu suke ba duk da haka tun sun gaji kakanninsu suna cikin karamar dan hodiyo har yanzu zamani ya yi ya yi ya kasa rushewa saboda karama to wannan ko mutum bai san wata karama ba wannan kadai ta ishe shi idan mutum ya zama jikan dan godiyo komi karatunka komi kudinka komi sarautarka in an nada shi sarkin musulmi to sunansa sarkin musulmi haka kuma wuraren da almajiran suka gada in ka je Bauchi duk wanda ka samu sarkin Bauchi to Yakubu ne Yakubu Bauchi ne wanda yake almajin dan gode shi ya gada in ka je Gombe Buba Yero ne haka kowane gari ka je saboda haka wannan kurun ya ishe ka san karama abu ne daga Allah tana nan kuwa alhamdulillah allazina amanu wa kanu yattaqun masu masu imani da tsoron Allah su ne waliyai saboda haka mu yawanta imani mu yawanta tsoron Allah don Allah ya ba mu wani abu daga cikin walittakar waliyai din kamun mutu sai mu kamun mu mutu sai kaga mun zama waliyai din insha Allah in dai mun yi yadda Allah ya ce imani da tsoron Allah lawul mushriku fil hayati dunya fil akhirah tun daga duniya za a yi musu albishir su yi ta yi kyawawan mafarki manzon Allah ce kyakkyawan mafarki dai an kasa annabci kashi 46 to kashi ɗaya ne kyakkyawan mafarki din domin annabi sallallahu alaihi wasallama annabcinsa ya yi shi a cikin shekara 23 makka shekara goma sha uku madina shekara goma uku shekara ashirin da uku kenan to a lokacin da aka zama kan masa da qur'ani cikin watan ramadana shi annabi ne mursali ga littafi an saukar masa amma an ajiye a sama ta daya sai da aka yi wata shida kamun a zo a ce masa ikra ga littafi ya iso hannunka daga yau ka isar da shi wata shida ya tsakani shine shawwal zulqa'da zulhajji muharram safar rabiul awwal watan da aka bi shi ne watan da aka bashi wannan Qur'anin bayan an bashi yin wata shi da ke ya to duk lamarin da yake a wannan lokaci a cikin mafarki yake ganin komai da komai kenan in an kasa 23 sau biyu shine wata shida shine rabin rabin shekara to sai a samu kashi ɗaya daga cikin kashi 46 na annabci juz'un min min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwah الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا في الاخره لا تبديل لكلمات الله باب الشتنجي اتين كلمومين الله ذلك سام ولتكا هو الفوز العظيم الله يبام
ولا يحزنك قومهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم.
نعم أكثر من دليلا. ما ذكر من دليلا da Allah ya kawo sallah ya ce dole kitabun mawqutan da ya kawo azumi ya ce dole kutuba da kuma siyamu amma da ya kawo dariqa dariqun waliyai ba haka yayi ce ba ya ta kudaita da wazkurullah kaseeran la'allakum tuflihuna wazkuru ma rabbika bukratan wa asilan ya ayyuhal ladhkurullah zikran kaseeran wasabbihu bukratan wa asilan wa nuri bil mudi wal asali wa nuri bil ashi wal ibkari kwadaitarwa ki ai ta zikiri da yawa safe da yamma ta zikiri mai yawa ba lissafi sai ya ce inna hadhihi tazkira wannan wa'azi nake muku ومن شاء اتخذ الى ربه سبيلا sannan wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya zuwa ga Allah ubangiji da hanyar istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah shine dariga idan mutum ya shiga ba zai bari ba domin daukar alƙawari ne na nuzuri man nazara yudi Allah fa yudi man nazara ya shi Allah fa la yasi wa hu bil adil adaka na masu mutum ya shiga ba zai fita ba ba za a haɗa dariga tijjana da kowace dariga ba duk dari kuma waliye gaskiya ne dari uku da goma sha uku magadan shari'a dari uku da goma sha uku amma ba a tijaniya da wata kuma ba a zuwa ziyarar wani waliyi wanda ba a cikin ɗariƙar tijaniya duk waliyan muna ganin girman su amma ziyara bara ce ba za mu fita daga gidan shehu tijani da kokon muna zuwa gidajen waliyan muna bara ba kulawa da sallah da yinta cikin jama'a don ce ɗariƙar kar ba kowa sai musulmi wanda ba san inda yake sallah ba san wani iri ne ba saboda kulawa da sallah kuma da yinta cikin jama'a sai dai jama'a ba su samu ba kai kai kadai girmama iyaye da ba su da da da yi musu biyayya alkur'ani yana kiran mutumin da yake wulakantar da iyayensa jabbaran shaqiyyan jabbaran asiyya sannan kuma jam'in wazifa jam'in zikirin juma'a in ka zama abokai in ka zama abokai kai kadai ko ba a shanta ba kun ji kun dauka to na ba ku dari ga shautin jari ku je ku tambayi wanda zai koya muku wasu kuri marabbika bukurtan wasilan ne a gaya muku yadda ake lazumi da wazifa da zikirin juma'a da sharadin jawhara ولا يؤذنك قولهم إن العزة لله جميعا ya rasulullahi maganganun da kafirai suke gaya maka karka damu da maganganun su cewa laulanu zira hadal qur'an ala karin ala rajulin min al-qaryatayn azim wannan qur'ani me yasa za a saukar da shi wajen bayan Abu Dalib ga manyan mutane su urwatu mas'udin su Walid bin Mughira wannan irin maganganun dukkan su dame ka ya rasulullahi wala yuzinka innal izzata lillahi jami'an girma duk gabaki ɗaya na Allah ne duk girma gabaki ɗaya na Allah ne amma Allah ya ce walillahi izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin Allah shi ne mai dukkan girma, daga girmansa sai girmanka ya rasu Rasulullah, sai girman waɗanda suka imani da kai, karka damu da maganganun kafirai ya rasu Rasulullah. Huwa Samiul Alim Allah shi ne mai ji mai masani. Allah wakiya.
Yana cewa akwai wasu mutane suna tura ma masu suna sai lamarin akawuntun su na banki cewa su tura musu banki a cikin wannan akawuntun ne da su tura musu zakka a cikin wannan akawuntun za su za su ɗauki wannan zakka su yi gyaran makarantu da shi shi ne mai tambaya ke tambaya cewa yaya wannan zakka to ai an faɗi wanda za a ba zakka ai mutum takwas ne ba sunan makaranta a ciki ba sunan masallaci a ciki ba sunan akawun a ciki للفقراء والمساكين والآمنين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارم في سبيل الله فريضة من الله الله da kansa yanka wannan zakaya ba kowa bai shigar da waɗannan ba ba sunan masallaci ba sunan idan mutum ya fitar zakka ya gina masallaci zakka ba ta yi ba gina masallaci ba farilla bane farlu kifayatin ne farlu ainin bane zakka ko farlu ainin ne mutum ya fitar da kaya gina makaranta ta islamiyya zakat dai bata yi ba makarantar ta yi ma zakat bata yi ba domin gina makarantar islamiyya ba farru ainin bane farru kifayatin ne
Allah sun ba da bi mutum ne aka ba shi dukiyar marayu kane su kuma sai shi ne dukiya bayan sun girma sai same su duk su kai su gafara su gafarta muku shi wai gafara ta yi.
a abin da ya ci dai ya ci wuta innal ladina yaquluna amwalal yatami zulman inna ma yaqul inna ma yaqulu fi budurin naran wa sayallan sayira duk wanda ya ci dukiyar maraya a zalunci ya ci ta to ya ci wuta ne kuma da sannu in ya mutu zai shiga wuta cewa ya yi musu wayo ya cinye musu dukiya sun girma an gaya musu baki ya ta dukiyar da uwarsu ya bari amma babu ko naira yanzu ga wanda ya cinye ya zo ya ce su yi musu ga su yi masa gafara su yi masa gafara to wannan ganin daman su in sun masa gafaran Allah ya ga dama yi masa gafara in ba su yi masa ba kuma zai shiga wuta Aka tambaya na cewa shi ne da mahaifiyarsa ta hana shi sayi wannan hansin da na rayu. Wani kuma Allah ya sa ta fara su. Shi yana da dama ya saya a yanzu.
Hansin Za a yi da da ta hana masa kar ya sai hansin menene laifin hansin ta gaya masa domin saboda ba haƙƙinta ba ne ta bibi rayuwarsa ba ita za ta nuna masa rigar da zai sa ba ba ita za ta nuna masa abincin da zai ci ba ba ita za ta nuna masa irin motar da zai hau ba don me za ta nema masa ba haƙƙinta ba ne
da su kujera ina neman shi ne makarin sanaduwa ya samu zantuwa na mashi.
da marasa lafiya mu duk Allah ya ba su lafiya barka da su
sai ba wanda ya kawo Qur'ani sai na so a yi addu'a ga waɗanda suka ina cikin wanda suka sa asali a wannan da aka bi a kaula Allah ya yi musu Allah ya yi musu Allah ya yi musu to Allah ya ji kanmu Allah ya kiyaye mu da iyaye kiyaye mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya ji musu maza da mata rayayyu da matattu Allah ya biya bukatun mu Allah ya biya bukatun masu neman addu'a wurin mu albarka na sallallahu alaihi wasallam masu taimakon mu Allah ya taimake su masu neman karya mu Allah ya karya su Allah ya taimaki gaskiya Allah ya karya karya Allah ya taimaki gaskiya Allah ya karya karya Allah ya kawo musulunci Allah ya kawo musulmi albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kiyaye mutuncin mu da addini ma kasar mu Allah ya kiyaye Najeriya mu Allah ya kiyaye dukkan mu Allah ya zama zauna lafiya da da albarka Allah ba mu da mana mai albarka albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka na sallallahu alaihi wasallam mutanen masu zuwa da masu koma kowanne Allah ya kawo shi lafiya kuma da shi lafiya albarka na sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين